بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta tara ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas a wannan rana ta lahadi za mu ci gaba da tafsirin mu a yanzu dai muna cikin suratul baqara aya ta biyu da da cikin da ɗaya nan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا عذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل هبة أنبتت سبع سنابل شي مكيفو في الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون allazina yunfiquna amwalahum wa'anda suke kadda dukiyarsu fi sabilillahi cikin hanyar Allah wato suna ciyarwa suna ɗaukan nauyin duk wasu hidimomi na addini shine ma'anan wato fi sabilillah la yaqsiduna bi infaqihim illa wajha Allah ba dan ba komai suke nufi da ciyarwarsu ba sai neman yardan Allah ولا يوقفون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات بالمن على من أحسن إليه ba sa biyo wa abin da suka kashe na kuɗinsu na yin alheri ko yin sadakoki ba su biyo wa yin hakan da gori kan wanda suka kyautata masa ka ƙaulihi kamar mutum ya ce kada a hasantu ilaika wajabar su halaka aini ne na taɓa kyautata masa ko lokacin da ka karye aini ne na azaka ko lokacin da ka shiga halin wahala aini ne ne ɗawainiyanka irin wannan wala bi azar bil azaba su biyo da cuta ka zikirhi li gairi kamar ya rinka bin mutane yana gaya mu wani ne ai abin da duk gani a hannunsa aini na bai aini na wasu kaza aini na wasu kaza to shi ma yana daga cikin cutarwa ko kuma mutum kai ka wulaƙanta shi sannan ka ba shi ko bayan ka ba shi ka wulaƙanta shi to ba sa yin haka sharaɗin da zai sa mutum ya samu kyakkyawan sakamako kenan wanda suke ba sa yin haka cikin abin da suka yi na alheri lam ajrum inda rabbihim ladan su Allah ya tanada musu a gurin su za su je su samu a wurin ubangiji an tanada musu kyakkyawan lada cikakke na da'an da suka yi wa Allah subhanahu wataala wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro ba su da bakin ciki a ranar kiyama wato kada su ji tsoron cewa abin da suka fadda din za su je lahira ba su ga sakamakon sa amma sai sun cika wannan sharadi wanda bai cika wannan sharadi ba zai iya zuwa lahira ya ga bai samu komai ba zamu kamar yadda zamu gani a aya mai zuwa abin da yake sa mutum ya je lahira gashi yayi alherai ya je bai ga alherin ba نعم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله بني حليم
ƙaunin ma'arufin mutum ya faɗi zance wanda yake na alheri zance sananne wa magafiratun ko ya nema ma wanda ya nemi alheri a wurinsa gafara khairun shi ya fi min sadakatin akan sadaka ya tafi uha aza wanda cutarwa yake biyo bayanta kamar yadda muka saba a al'adan ƙasar hausa in mutum ya zo ya yi bara a ce Allah ya ba da sa'a ko ko kuma wasu kan ce Allah shi mu ko ba haka ba yawa to irin wannan ka gaya mutum ya haƙuri Allah ba da sa'a ƙaunin ma'arufin ko Allah ya mana gafara magafirar khairun shi yafi min sadaqatin akan ka ba da sadaka ya taba wa ha'ala wanda cuta zai biyo bayan ku dai kun suka damu mutane da baraka Allah karfi sai karba ya dani to gara ta ce Allah ya ba mu Allah ba da sa'a gara ta faɗa ta gara ta yi wannan ƙaunin ma'arufin ɗin akan waccan wanda za ka yi ka kuma biyo da da cuta shine ita raddu sa'ili billati hi ahsan kamar yadda mai roƙonka da kalma wadda take kyau wasafi an ilhahihi ka yafe masa nacewarsa da yake yi duk nacewa masu bara suna da naci yanzu kofan wani ma za ta ce Allah ba da sa'a sai yi kamar bai ji ba ya ci gaba da ya ci gaba da baransa khairun shi yafi maka inda Allah a wurin Allah wa afdal shine mafifici min i'ta'ihi fi san fiye da ka baki thumma iza'ihi sannan ka cutar da shi aw ta'ayirihi ko ka aibanta shi bi bazli su'ali da ba da kyautar naka da kai wallahu Allah sai ce menene yasa kake goli me yasa kake magana ne mu ba kana ganin kai mai wadata bane kai mai kuɗi to sai Allah ya ce wallahu ganiyun Allah shi ne mawadaci in kana ji da wadata to duk wani wadata ai abin Allah ake samu shi ne mai wadata kuma mai wadatar kai ma shi ya baka kai ma maroƙin ne roƙo kai ya baka dan haka wani dan ya roƙe ka karka wulakanta halimu kuma mai haƙuri ne to malamai suka ce cikin kawo ganiyun halim akwai maganganu guda biyu na ɗaya kai a nuna maka in kana jin kuɗi to Allah ya fika shi ne ya baka shi ne mawadaci halimun kwaɗaitarwa ne gare ka kai haƙuri a duk bisa abin da masu roƙa ko masu bara za su yi maka domin Allah yana haƙuri da halinka yanda Allah ya haƙuri da halinka kuma shi ma mawadacin ne kana roƙarsa to kai ma kai haƙuri da halin mutane dan kai mawadacin ne sun roƙe ka na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالذي ينفق ماله وئاء الناس والذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما قصروا والله لا يهدي القوم الخاسرين wannan ita ce ayan da muke faɗa wanda za ta zo ta yi magana akan waɗanda za su je lahira suna ganin sun yi alheri su zo ba su ga komai ba ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku ɓata sakamakon sadakokinku da kuka yi da yin gori ko yin cuta me yasa aka ce ya ayyuhal ladina amanu saboda babu wani wanda yake tsammanin ya je ya samu sakamakon aiki a lahira in ba mai imani ba su waɗanda suka ba masu imani ba an saka musu da yadda su daɗin rayuwa da abubuwan da suka samu a duniya to masu imani su ne ake sa ran cewa in suka je lahira za su samu sakamakon ayyuka masu kyau to kar kuma kai kayi aikin kana jiran ka je ka samu sakamakon aiki mai kyau gaje baka samu shi kuma Allah subhanahu wataala baya son a tuhumce shi da zalunci dan ya ce duk abin da ka bayar komi kashin sa za ka ga sakamakon sa a lahira to bari a sanar da kai tun yanzu cewa akwai abubuwan da za ka yi ka je ka yi abin ka je ka yi alheri din baka ga sakamakon sa shine Allah subhanahu wataala ya ce to la tubdilu sadaqatikum kar ku bata sadaqokin ku bil manni da yin gori wa wanda kuka bai wal aza ko cutar da shi ku zama kan naziyun fi umalahu kaman wanda yake kashe dukiyansa da ri'a annasi domin ya nuna wa mutane wato kaman an riga an yi magana akan riya to sai aka ce to wanda ya bayar ma ya gori duk an hada su a rukuni daya da shi da wanda ya bada dukiyansa yana nuna wa mutane shi ba ya bayar bane da ikhlasi don Allah dan ya ga sakamako a gurin Allah subhanahu wataala me yiwa ya ruku cewa yana tsammanin sakamako amma kuma asalin abin da ya fa muhimmi a gurinsa shine a ce ai yayi shi yasa yake me yasa aka ce riya ai daga ara yuri riya ya nuna yana nuna nuna ka nuna mutane shi yasa mai mai ahalari yake kawo bambanci na fuskokin riya arriya'u wa sum'a sum'a ita ma riya ne amma ita kuma ba me yasa aka kira ta sum'a daga sani'a aka ɗauko ta jiyar da mutane kai ta wannan fuska sun kake aji in an ji a yaba a ce ai kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma kuma shi kuma riya kuma na ganin idan ka zo kana ko wani abu na ibada ko sallah ko wani abu dai a rinka ganin ka kana kokobarewa kana ɗauki lokaci ko kana wani abu dai wanda zai nuna cewa wannan abu kai kuma ba wai kana yin ne dan ka cika ibada ta ba a'a wannan ce sa ake cewa ba a gane riya ba ba za ka gane riya ba Allah shi ke gane riya da shi ne domin ba za ka iya ganin mutum dan ya kyautata ibada ya ce wannan ne riya ba ne ba za ka iya kallon mutum don ya yi karatun ƙur'ani mai kyau kuma ya yi wani abu mai kyau da bakinsa ka ce wannan ne ba sai dai niyyar su shi take nuna cewa shi ya yi ne to to duka bangare biyu su suna bangaren abin da za a iya kiran su bangaren riya masu ɓata aiki yi dan a ce kayi da kuma yi dan a ji kayi shine sum'a ɗin jiyar da ibada shi sama manzo sallallahu alaihi wasallam ya fifita ladan nafila a gida fifita ladan nafila a gida a ɗaki saboda a gida a ɗaki babu rabon shi ɗan in ka ce ɗaki kai ta nafilan ka ku saka a nau'ai mawa ya sani wannan kana yin tsakanin ka da Allah amma a masallaci sai ke ɗan ya zo yana ce maka yawwa ka fi kowa ka fi kowa iyawa kaza kaza kaza kaza saboda haka a shi yasa mun sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da yawan yin nafila a cikin gida akan yi a masallaci na'am shine Allah subhanahu wataala ce wanda yake bata kyautarsa da gori da cutarwa yayi kama da wanda yake bata ibadarsa da nuna wa mutane ko jiyar da mutane wanda yayi haka wala yu'minu billahi wal yawmil akhir da ya imani imani haƙiƙa da Allah ranar lahira ba don wanda ya imani da Allah haƙiƙa Allah ne mai taka aiki Allah ne mai ganin yadda kake aiki Allah ne zai baka ladan yadda kake aiki to ba zai yi riya ba haka kuma ba zai yi jiyar da ibada ba haka kuma ba zai yi gore ba gori ba haka kuma ba zai yi cuta ba an gane fa masaluhu misalin sa kama sali safwani kamar sassan tsamfa ne wannan shi ke nuna kenan inda alqur'ani ma fara kama da tafsir tamsil ayi misali a ce lalle ne qur'ani ya nuna mana akwai wasu ayoyin da ba zahirin su bane in ka gan su yana suna nufin kwatanci ne sai Allah subhanahu wataala ya ce idan kana son ka san kwatancin wanda ya bada dukiyarsa kuma shi kenan dukiyar ta zo ba ta da amfani a lahira to ka je ka samu santsan falalan dutse mai santi mulmulalle wanda ya sauka ƙasa baya da wani rami a saman da yake da tudu ya sauka haka to ka kwatanta ka je ka samu wannan dutsen alaihi turabun sai aka ɗebi turbaya aka zuba akan wannan sansan tsan faɗi fa asabahu wabil sai kuma aka yi ruwa irin na jiyan nan misali ruwa irin na jiyan nan yazo ya samu wannan turbayan da aka zuba a can kololuwan sansan tsan faɗin sai ka ga fatarakahu salda ya bar shi a goge a share a santsatse ba za ka ga ko digon ƙura ba to me misali misali wannan kyautar ita ce wannan kurkurbayan da aka zuba a kan sansan tsamfa wannan cutarwan da wannan goli da da riyan da jiyar da ibadan shine misalin wannan ruwan sama da ya sauka kan wannan wannan wannan turbaya din saboda ga dai alheri ga shi kana gani ga abu ka ganshi a tare an yi an zuba shi mai yawa amma wani abu ya zo ya goge shi ya zubar da shi ya zama kaman ma ba a yi to shine misali alherin da aka yi gori ko alherin da aka yi cutarwa ko alherin da aka yi riya ko alherin da aka yi sum'a wannan sum'an za ta zama kamar ruwan da za ta zo ta goge wannan turbayan haka da ta haka haka haka haka suke goge kyautar da ladan sadakan da mutum ya bayar da kyautar da ya bayar la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da ikon su samu sakamakon komai daga cikin abubuwan da suka aikata ba za su samu ladan komai na aikin da suka yi ba saboda wannan aikin da suka yi gabaki daya wannan riyan nasu da wannan sum'an nasu da wannan cutarwan nasu da gorin nasu ya tafi da shi wallahu Allah la yahdil qaumal kafirina baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai Allah baya shiryar da su wato ma'ana baya ilhamantar da su yanda za su yi aiki wanda zai zama mai kyakkyawan sakamako sai aka kwatanta wato muminin da yayi wannan da ɗabi'ansa ɗaya da kafiri saboda abin da yayi dama an ce la yu'minu billahi wala bi yawmil akhir yayi imani da Allah da ranar lahira ba eh yayi amma ba imani ne na hakika ba imani ne na sama sama domin da ya san Allah ne mai bayarwa Allah ne mai karba Allah ne mai sakawa to da shikenan duk abin da zai yi ba zai goyi akai ba ba zai cutarwa akai ba na'am ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم خمسل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها جيفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير to kaman darasai na kaman darasai na izin bangare biyu na masu warware bangaren masu ba ta alheri da bangaren masu kyautata alheri to sai Allah subhanahu wataala ya ce to bari kuma ya misalin bangaren waɗanda su kuma suka kyautata alherin da suke wa masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin wanda suke kashe dukiyarsu ibtiga a marudatillahi ba dan komai suka yi ba sai dan neman yardan Allah wa tasbitan min anfusihim dan su tabbatar wa kansu da samun lada zuciyarsu ta natsu cewa abin da suka yi sun yi ne don su samu lada kama sani jannatin bi rabwati kamar yadda ka san a samu gona wato lambu a wani wuri wanda yake jigawa wani wuri wanda yake mai kyau mai kyawun ƙasa ba mai tsakuwa ba ba mai laka ba shine rabuwa rabuwa wuri da yake ba kwari bane inda ruwa zai zai taru ya hana abun yin kyau ba kuma tudu bane inda zai hana ruwa ya zauna ba kuma tsakuwa bane ba kuma laka bane wuri da za ta samu ƙasarsa mai kyau mai taushi ne kuma karɓan amfani mai taki to shine Allah subhanahu wataala ya ce misali sai mutum ya samu wuri irin wannan yayi gona ko yayi lambu a wurin shine jannatin birabwa asabaha wabilun sai ruwan sama mai yawa ya zo ya sauka kan wannan gona ta ta fa atat ukulaha bi afaini da ta tashi yin ƴaƴayensa sai ta yi ƴaƴaye minti biyu don misali a ce ka shuka masara sai masarar ta rinka yin maka manya-manyan goyo guda biyu ya za ka ji a gonar gonar gonar wanda yake yin biyu da gonar wanda take masa ɗaiɗaya ma ba ɗaya ba ne balle gonar wanda bata masa komai ba to shi kenan sai ta rinka ba da goyo biyu ko kuma duk abin da ake so mu bi fai ni din nan ba a ce biyu kawai ba yasa ba a ce kwaya biyu ba sai aka ce minti biyu wato kowane irin amfani ne ake yi a gonar kai naka sai ya zamanto yana ninkawa in ki kumba ne ƴaƴan da yake yi sai a samu abin da aka yi a wasu gonakin naka ninki biyu aka samu in in in kubewa ne haka in in gero ne haka in ma menene ne zama yanda naka yake yi inda za a yanke buhu ɗaya kai a gonarka buhu biyu ake yanke shine ma'anar bi'ifai ninki biyu fa in lam yusibha wabilun idan ma ba ruwa mai dimbin yawa ne ya same ta ba fa dallun sai yayyaji ya same ta saboda gona ba kullun take bukatar ruwa mai dimbin yawa wani wurin yana bukatar ruwa mai yawa wani wurin baya bukatar ruwa mai yawa to haka misalin wanda ya ba da kyautarsa don Allah don neman sakamako a wurin Allah take zai samu ninki ninki biyu kuma har zuwa dai ninke ninken da muka faɗa a baya cewa har sab'a mi'ati sa'ifi har zuwa ninki ɗari bakwai wallahu Allah basirun mai gani ne bi ma ta'amaluna da abin da kuke aikata yana ganin ayyukan bayansa ya san wanda suka yi domin sa ya san wanda suka yi ba domin sa ba na'am
أيود أهدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إسراف وله ذرية ضعفاء فعصابها إسام فيه نار فاعترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم أيود أحدكم yanzu ɗayanku zai so wato kaman tambaya ne ake yi amma da ma'anar amsa wato ma'anan ma'anan alif din nan kaman la ne la ya waddu ahadu an gani yawa sai aka ce kaman yanzu ɗayan ku zai so ai ɗayan ku ba zai so shine ma'ana ko ai la ya waddu ahadukum ɗayan ku ba zai so an ta kona lahu jannatin ya zama yana da gona ba min nasilin ga dabine a cikin gonan nan wa anabi ga inabobi malamai suka ce ba wai ana nufin da dinai kawai bane da inabobi wato misali ne qur'ani Allah subhanahu wataala ya kawo duk gonan da kai wadda take da itatuwan da suke yin tsawo su yaya ko na kiliya wa tuce in gona kai na mangoro in gona kai na na abin da ya shafi dabino din ko gona kai na irin su kashi ko su ne ne to ya wasu yana bangaren layin nakhil a ana kuma duk shine malamai suka ce duk ya wace dukkan abin da bai da kara bai da bai da bai da bai da itace kamar a ce kayi su tumatir ne a a inajin ne da gaske a a apple ne duk abin da yake yawo a ƙasa yake kwance to kayi dai misali irin wannan shine misalin abin da ake nufi to sai ɗayan ku yayi irin wannan gona na abubuwa masu tsawo da kuma abubuwa wanda suke kwance wanda ba masu tsawo ba tajrimin tafi al'anharu ga ruwa nan yana gudu a ƙasan wato amfanin gonan nan a ƙasan ta ga ga hanyoyin da ruwa yake zazzagawa yana circulating yana yana yana babba da ruwa in ka tafi wuraren da ake noman rani sosai za ka ga inda wannan yanda ake yin hanyoyin ruwa ko da daga dam ne aka sako ruwan ka buɗe ruwan zai je circulate ne za ka fita to baka da matsalar ruwa balle a ce matsalar ruwa ne yasa gonan kan ta lalace shine Allah subhanahu wata'ala yake tajri min tata al-anharu ga koramu suna gudana a karkashin itatuwan lahu fiha min kulli samarati kai duk karma tsaya akan dabino ko a tsaya akan inabi duk wani abu da ake ce ma ƴaƴan itatuwa akwai irin sa a cikin gonar misali wa asabahu al-kibaru sai tsufa ya kama mai wannan gona walahu zuriyatun du'afa'u gashi da 'ya'ya ragwaye ko ragwaye wanda ba su son aiki dama shine yake tsayawa daga an yi aikin ko kuma a'a wasu kace ma'anar du'afa'u kananan yara ne ba su girma ba ma balle su je gona shi kadai yake zuwa yake gyara kayansa shine yace lahu tijarul aulad ko yana da kananan yara la yaqdiruna al kasbi ba sa iya tsayawa su yi aiki na ko kuma yana da yaran da ba su da karfin jiki ba su da ba suna da rauni ba za su iya tsayawa da jikinsu su yi aiki ba ba a ba'u yana iya ɗaukar sa'ihu wanda yake rago ba ya iya tsayawa ya aiki ko saboda rashin lafiya ko kuma saboda ragonta ko kuma za'ifun wanda karfinsa ne bai kai ba da ya kai karfin da yayi to duk dai a ce irin wa'annan take da su shikenan suka ki gyara gona suka bari ciyawa ya fito wuri wasu ciyawa suka bushe ga mangwarorin ka nan sama da yaya ga ga inabobin ka nan sun yi yaya ga komai dai yayi yaya da kyau amma saboda rashin noma da rashin cice da ciyawa ciyawa ta fito a cikin cikin karkashe gonar kuma ta bushe ciyawa bushashiya amma ta karkashe gona danya fa asabaha isarun wannan ciyawa da ba a nome ba sai goguwa ta ɗebo wuta ta ɗebo wuta irin na gobara isarun goguwa ta taso fiye narun wanda a cikin wannan goguwa akwai wuta sai ta kuma auka wa wannan ciyayi da suka sarƙafe gona su hata raƙa sai duk wannan amfani da yake cikin gona ya ƙone da baki ɗaya to haka fa misalin wanda ga alheri kan sadaka kyauta ibada nafila zikirori karatun qur'ani gashi nan amma riya za ta tarkato wannan ayyuka ko kuma cutarwa na sadakan ya ji ba dan Allah ake yi ko kuma a'a da wulakantar da mutane da kaskantar da su ya kewaye wannan aiki ko kaga wannan aiki dama wannan abu da yake kewaye wannan aikin shine gobaran da zai cinye aiki to shikenan sai wuta ta kama wannan aikin sai ya kone to shine misali na biyu to ai mutum ba zai so ya zama haka ya faru gare shi ba kazalika yanda muka buga misalin nan yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yake muku bayanin alamomin shiriya wannan duk ana gaya wa mutane ne dan ya kama hankalinsu su gane me ake nufi su yi su yi kokari me yin haka ya gyara wanda baya yi kar ya fara to haka Allah subhanahu wata'ala yake bayanin hanyoyin shiriyar sa gare ku la'allakum watakila ku tatafakkaruna ku sa hankali ku tunani dan haka qur'ani ashe bayan yayi maka wa'azi yakan barka kuma ka je kai ma kai amfani da hankalinka kai tunani domin ya zama maka wa'azi na'am يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما خسرتم ومما أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا من العود ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه ولستم بآخذه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
to sai aka zo ana kira ga muminai cewa Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da ya kira ga mu'mini sai ka ji an tausasa murya aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku abun tausayi ne a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah yana son ku don haka yana son ku yi abin da za ku more kar ku yi abin da ba za ku mora ba an ce ku in za ku ciyar da dukiyanku ku ciyar min tsayyibati ma kasabtum daga tsarkakan abin da kuka samu tsayibu yana yiwuwa ya nufi cewa ta hanyar halal tsayibu kuma yana yiwuwa ya nufi cewa mai kyau a ciki saboda abin da za a faɗa a nan gaba cewa tarku ne na latin mamul khabisa min tunfiku to tsayibu yana maganan halal yana maganan kuma mai kyau kar ka zamanto ka amfanin gonanka sai ka dubi wanda ya ruɓa ka ce a kai a kai a ba masu wani a ba masu wani mai kyau kyau din kuma ka tattara ka tafi da shi ɗayyibu kenan kuma ɗayyibu akwai halalan ɗayyiba abin da yake halal ɗaye domin kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah baya karban abin da yake ba da zarka ba haka kuma ayoyi ma suka nuna to ya ku wanda kuka yi imani ku ciyar da dukiya ku ciyar min tsaye ba ki ma kasabtu daga tsarkakan abin da kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wannan bangaren masu kuɗi ya haɗa masu kuɗi da masu kowane irin kaya su su bayar daga daga tsarkakan abin da suka samu haka kuma bangaren masu noma wa'inda su aikin su noma ne sana'ar su noma ne aka ce su ma su siyar mimma akhrajna lakum min al-ardh wannan dama ya nuna mana ban abin da Allah subhanahu wata'ala yake magana ya fi magana a kan wajibi saboda haka a nan ba sadaqatu tatawu ake magana nan ana magana sadaqatul wajib sadaqa ne wajiba zakka kenan ko to min tayyibati ma kasabtum yan kasuwa dukiyar da suka samu na wajen kasuwanci da menene ya taru jari ya shekara a cire zakka kamar wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma yana maganan manoma wanda suka noma amfani ya fito saboda haka wanda yake na bangare akwai zakkan noma akwai kuma zakkan dukiya na kuɗi to wannan malaman tafsir suka ce ai yayi nazir ne suna tafiya tare da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to kaga nan ana magana kai kanka wanne kake wannan rubai kaddan ko mai gaci baki ko mai muni shi kake so ko kuma a'a wanda yake mai kyau to wannan ne kan ake so gaba amma saboda adalci shari'ar musulunci bata ce lalle lalle a ka'idar fiqh ka je ka nemo wani abu mai kyau ka bayar dan kayan noma baka samu mai kyau Allah subhanahu wataala na kan yake so wanda ya baka yake so idan kayi noma duka gonan amfanin ba kyau bane yayi ba ka dai wannan mure wannan wanda ka samu shi za ka bayar a cikin sa amma kuma in ka samu mai kyau ne yafi yawa mara kyau shine mara ka gaba a cikin ne wasu kuma suka ce idan gonakin ka ce biyu ne to ka cire nan ne na gonar mai muni ka cire nata na gonar mai kyau ma ka cire nata kai dai zuciyarka Allah yana kallon zuciyarka menene manufarka ka cire ne dan kai na jin an takura maka bari ka bayar da mara kyau ko kuma ka cire ne dan kana jin kawai abinda Allah ya baka kenan bari a ciki zaka bayar Na'am. To Allah subhanahu wata'ala ya ce a ku ciyar daga tsarkan abinda kuka samu. Abdullahi ibn Mas'ud da Mujahid shi ma ya kawo wancan bayani da nayi cewa min halali ma kasabtum min al-amwal. Banda maganar cewa lan tunanzura hatta fi mimma tuhibbuna to kuma sai aka da aka ce kuma haka kuma ana nufin da min halal min halali ma kasabtum min al'amwali daga halal din abinda kuka samu na dukiya kaman yanda yake suka kawo dalili cewa ai Allah ya ce ya rusulu ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibat ya ku manzanni ku ci tsarka shi yasa ma saboda cin tsarkaka sai Allah ya sa majority abinda malamai shi suka dogara da shi shine noma musamman a kasan nan saboda kada ka rinka cin azamin abinci kuma cin azamin abinci yana alaƙa da irin abin da za ka rinka aikatawa yana da alaƙa da irin zuriyar da za ka haifa yana alaƙa kuma da kuma irin addu'ar ka sabuwanta da zaka haifa duk wannan yana da alaƙa da abin da kake ci idan kana cin haram kana samun zuciya ta hanyar haram kai aure da kuɗi na hanyar na haram za ka haifi ‘ya'ya masu ba su da tarbiyya ba masu kyakkyawan hali ba kaga saboda menene abin da ka cin da shi ya masu ya zama ku saboda haka ba za ka yi ba za ka samu ‘ya'ya masu tsafta haka kuma idan mutum yana cin haram Allah ba zai karɓi addu'a ba saboda haka to kuma amma ta hanyar kamar noma kila duk da haram yana iya shiga noma yanzu da yake mutane sun shiga ma bashin banki da sauran amma dai ba inda za ka fi cin halal kana jin halal kake babu kamar abin da ka je ka shuka Allah ne ya baka da kansa ka girbe ka kawo gidanka ka aje shi yasa malaman na da duk da suna da hanyoyin da za su samu abinci wata tsira ma wanda yake noma amma suka dage wa noma saboda ya zama to halal ce ce a cikin shi an gane da yawa daga cikin malaman mu da an ba su kuɗi ko ba su yin abinci ko ce fa ne da shi ba in ba su tantance ta ina ya fito ba sai dai su yi wani hidimomi da shi sai dai a yi wani hidimomi da shi amma abin da za a sa a ciki a ci sai an tantance ta ina aka samu duk wannan koyarwa ne irin na annabawa da Allah ya musu wasiya ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibat ya ku manzanni ku ci daga tsarkaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har yanzu kuke kawo hujjoji akan cewa wannan tayyibat din nan ba ya tsaya ne akan mai kyau da aka tace a cikin amfanin da aka samu ya shafi abin da yake halal kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban na'am kamar yadda kuma hadisi har yanzu yake inna Allah tayyibun la yuhibbu illa tayyib Allah tsarka ne ba abin da yake sai sai tsarka la yaktabu abdul malan kada bawa ya je ya nemo dukiya min haramin wanda ya samu ta hanyar haram fa ya tasaddaqu bihi yayi sadaka da shi fa yuqbala minhu kuma a zama an karba mu wala yunfiqu ba zai ciyar da irin wannan dukiya ba fa yubaraku lahu fihi a ce za a yi masa albarka a cikin sa wala yatruku khalfahu ba zai bar wannan dukiya a matsayin gado ba illa kana zaduhu ila ila nar sai wannan abun ya zama guzurin sa ne zuwa ga wuta inna allaha la yamhu sayyi'a bisayyi Allah baya shafe mummuna da mummuna dama sadaka ne za ta shafe ma zunubai ka ba da mummuna ya shafe mummuna walakin yamhu sayyi'a bil hasani sai dai Allah yana shafe mummuna ne da kyakkyawa wa innal khabisa la yamhu al khabisa abu mai muni kuwa baya shafe abu mai muni wala tayammamu al khabisa minhu kada ku doshi wanda yake mai muni daga abin da kuka samu wai minhu tunfiquna daga gare ku za ku ciyar ku bar mai kyau da Allah ya baku ku je kuna kokarin ciyar da mai munin da shi ne aka baku walastum bi akhizihi da ku ne aka zo aka dauki kyautarsa aka baku ba za ku karbe shi ba illa an tugumidu fihi in kaga kun karba kun rinta ido ne a cikin muninsa wato mutum ne ya kawo abu ya baka mai muni kuma baka son ka tozarta shi ko in ya baka sai ka dai ka karba haka ka karba ka dai dan dai karba sai ya baki ko ba haka amma karshen da in ka je ko ka zubar ko ka kai ma ba wani ba shi muhimmanci za ka yi to Allah ce kuma an ba ku mai muni ba ku karba in ka karbi an kawo kai ka ce a ba ka bukata sai dai in mutumin da ya ba ka kana jin nauyinsa to sai ka ce to shi kenan madalla ka karba amma ka rinsa ido ne ka ki kallon munin saboda hankalinsa ya kwanta ya ji ba dan kana so ba to yaya za ku yi misali shine tunda ku ba za ku haka ba yaya za ku yi wa Allah haka kai ba za ai maka haka me yasa za ka yi ma Allah haka eh lakin da ake yi ku ba masu karban sa bane illa an tugmidu midu fi sai ku rinka idanun ku tukunna a cikin sa sannan ku karbi irin wannan kyauta wallahu Allah la yadil qawmal kayfa yunshine wa alamu ku sani nan wala muku sani annallaha cewa Allah ganiyun mawadaci ne da barin dukiyarku ba wai dan yana bukata ne yace ku bayar ba ba ba, ba bukatan dukiyanku ne yasa yace ku kawo ku bashi ba balle ku ce ai in Allah subhanahu wataala duk abin da ku ga dama shi za ku bashi shi Allah mawadaci kyautan da kuke mawa kuke wa kanku kuke don sakamakon wa zai koma wa kanka abinda ka bayar ma ninkin ninki ma za a ba ku ko shine Allah ce wa alamu ku sani anna Allah ce wa Allah ganiyun mawadaci ne ga barin sadakar ku bai umarce ku da sadaka dan saboda ya ji dadi ko kuma wani abu za ku toshe masa ba hamidun shi kuma Allah abun yabo ne ko kai ko baka yi ba ya hamadu alu samawati wal ard mala'iku suna taiba masa kullum sammai take da mala'iku masu yaba masa akan abun da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhairu asharatu ajza'in alheri kashi kashi ne guda goma afdaluha mafi cikinta at-tijaratu kasuwanci idza aqada al-haqqa idan mutum ya karbe wato kaya na gaskiya wa aqal haqqa ya bayar ta hanyar gaskiya ka karbi kayan sayan ka karba ta hanyar gaskiya ka sayar ta hanyar gaskiya sai kuma wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ato a asharir rizqi fi tijara kashi tara bisa goma na arziki yana cikin kasuwanci yasa in ka duba duniyar nan mafi yawancin masu arziki yan kasuwa ne sai dai yan Najeriya yan siyasa yan Najeriya ne yawa yan siyasa ne saboda su kuma na hanyar halar ne saboda kwasan abubuwa ne a banza a waje a kwasu dukiyar mutane a jago amma mafi yawanci manya-manyan masu arziki a duniya yan kasuwa ne wala yaftiru min at-tijari illa tajirun halafun babu wanda yake talaucewa cikin yan kasuwa sai dan kasuwa mai yawan rantsuwa wallahi ni ma kaza na siya wallahi ni ma kaza ya zo mu wallahi kuma duk ƙarya mafi yawa su ila nabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyu kasbin ayyu kasbi rizqin afdalu wani wani hanyar neman arziki ne yafi qala sai ce amalu amalu rajuli bi yadayhi abinda mutum zai aikata da hannunsa wa kullu bai'in mabrurin da duk wani ciniki wanda aka yi shi ta hanya wadda take tsarkakekkiya na'am wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'asharat tujari ya ku yan kasuwa inna hadha al-bai'a wannan kasuwanci da kuke yi ya duruhu lagawun ya tashiyan magana yakan shigo cikin sa wal kadhibu ƙarya yana shigowa cikin sa fa shawwihuhu bi sadaqa ku tudan yaki da sadaka yawan sadakokin da kuke yi shine zai rinka tsarkake muku wannan lagawo da kuke yi da wannan ƙarerayi da kuke yi Allah ya san da mu dace na'am الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم المغفرة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان شيطان يئدكم الفقر shi yake muku alƙawarin talauci wa ya amurukum yake roƙon yake umurnin ku bil fahsha'i da rowa abinda malamai suka fassara fahsha anan eh shaytan yana maka alƙawarin talauci yana umurninka da rowa shine alfasha wato ta wani ta wace fuska sai zaka cire kuɗi ka bare shi da haka dukiya ba ta san manyan manyan hidimomi ka ya gajara ta sai ya kare ya duku musakara duk abin da zaka bayar sai ya kai a'a duk inda ka fitar a sai mako ne a yi ka bayar sai da haka da haka da yanzu ba ka bayar ba jarin ka yanzu da tana da kaza amma yawan kaza da kai da kaza da kai duk sai nuna maka hanyar alheri baya nuna maka na sharrin da kai sai na alheri waya amurkum yana umarninku bil fahsha'i da da alfahsha shine yana umarninku da rowa a wani fassara ta na malamai kenan wasu wata fassara ta malamai kuma ka ce a alfahsha lafazin sa na fahsha yana umarninku da alfahsha idan aka zo aka ce maka kulab kaza ne yake neman taimako ko ne manya a garin nan kaza kaza kaza sai ka iya ɗauko dubu ɗari biyar kama idan aka zo aka ce maka masallacin unguwan ku ne ko makaranta ko wani abu na addini ubuwa ne ai mun daɗe muna ku yin abu don Allah ga ɗari biyar ko ga dubu biyu haka ne mafi yawanci masu dukiya haka su ce za a zo wani akwai ma an akwai wanda tabbas ya faru a garin nan wasu ɗalibai na suka gaya mu cewa wasu mutane ne a unguwarsu suke nan suka gina wata islamiyya suka gina islamiyyar nan suke bukatan sa ƙofofi su yi filasta su yi fenti su yi fulo a zo a yi karatu suka je suka samu wani attajiri mai kuɗi shikenan suka ce masa ai kaza kaza kaza taimako ne muke so saboda wasu muna da makaranta ne da muka gina kaza kaza kaza na islamiyya shine a wuri kaza ne amma kana so kana iya tura wakilan ka suje su gani sai to abubuwa da ya sai kaza kaza to ya dauko kamar naira aka ce ko ɗari biyar ne ya ba kenan da aka koma da yake samarin yan duniya ne ya so koma sai wani sun gaya ma wani kaji ba wani muka da wata rijiya to me za mu yi da ɗari biyar kaza kaza sai ce kun san abin da za ku yi ku je ku nemo aron jesi ku sa jesi din yana son kwallo ku san sa jesi din nan ku sa takalmi ku yi ne ku ɗauki wani ya muku shi ne cin lidan sai suka nemi aron mota suka sa jesi suka da cin lidan suka je suka sa suka je suka yi sallama shi su ah samari gaba gaba ce wallahi ban kai daɗe ko ne manya a nan anguwan nan kuma muna mun yan ƙwallon anguwan nan ne to shi ne mun kimkin ma muna son mu sa sunan ka saboda sun kai ɗaukaka da za ka zai amma muna da matsaloli akwai wasa da za mu je lagos akwai wanda za mu je ibadan akwai mu bai fasa ne aka ce sai ɗauko kuɗi wajen dubu goma ya ba suka zo suka je suka mayar da aron kayan da shi suka ɗauki dubu goma suka gyara islamiyya to kun ga wannan shine a shaytan ya yi kuma fakara wa ya murku duk inda aka karɓa jin gidauniyar addini da gidauniyar duniya ta yanda ake yi za ka ga abin da wanda mutum yanzu ana kiran su aka ce a jihar Bauchi ko wata ƙungiyar menene na jihar Bauchi sun haɗa taro a kan kaza kaza wata NGO ne club ne mai yin kaza mai yin kaza aka kira a hajji sai ka je ta miliyan ɗaya dubu ɗari biyar miliyan biyar miliyan biyar ana kiran maganar addini sai ka je ta dubu goma dubu talatin ka gani to haka shedan yake yi ba komai yake sa haka ba sai saboda shi shedan baya son ayi alheri baya son ayi aikin alheri ya idukun faqara wa yamurukum bil fahsha wallahu shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya'idukum yana muku alƙawarin maghfiratan minhu gafara daga wurinsa in kun kashe dukiyanku domin neman yardansa wa fadlan yana muku alƙawarin fifita ku da samun sakamako mafifici a aljanna wallahu Allah wasi'un mai yalwan falala ne alimun masani ne da dukkan abin da kuka yi wai na lahira alƙawari ne to na duniyan ma waye ga sakamakon sa babu wanda ya duk wanda na duniyan ma da ake sa mutanen su ba yake ganin sakamakon sa na lahiran shi ma alƙawari na duniyan kuma shi babu dama ka riga ka san babu a lahira a duniyan ma kuma ba wani sakamakon da zaka samu saboda me zaka iya duk abin da ban kashe ba a duniyan nan karshen ta zaka zo kashe don Allah ba za ka ga ninki ba ninkin sa ba don Allah ba kamar yadda Hausawa suke cewa wanda ya kisha na masallaci zai na kasuwa ko ba haka suka ce ba nan
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يزخر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة الله ينا بعد حكمة من يشاء وندي Allah shi ke ba da ilimi na gane abu wato ba kowa ke gane gaskiya ba har yanda ba ba lallai ilimi na karatu na koyarwa ba wanda ma ba mai ilimin ba hikima da basira ya gane cewa ga inda alheri yake ga inda sharri yake ba kowa yake gane wannan sai wanda Allah ya zabe shi dan haka Allah shi yake bada hikima da basira ga wanda ya so sai ka ga mutum yana aiki na gari saboda Allah ya wayar masa da kai ya ba shi hikima ya gane cewa wannan shine zai samu sakamako mai kyau a kansa yawa wani kuma duk yanda aka yi aka masa bayani ba zai iya ganewa ba ومن يؤت الحكمة وان دو اكا باشي حكمة فقد اوتي خيرا كثيرا اللي ان باشي الهيري ne yawa duk malamai sun yi bayani ne tsawo akan wannan ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا akan bangarorin ilimi kimiyya fasaha duk abubuwan da ake nan za ga mutum ba dan kowa bai san komai ba amma saboda ya Allah ya bashi ilimin technology ya bashi health science ya bashi menene sai kaga ya zama babban mutum ba a Najeriya ba a duniya gaba ɗaya kana ganin har ma'aikatan banki ƙwararren ma'aikatan banki dan talaka bai san komai ba amma da yake hikimarsu ne sai kaga nan da nan yana ta haɓaka kaga yana samun abin duniya ba kaɗan ba haka nan wanda ya samu technology yanzu yanzu wanda ya ƙirƙiro handset su bilge su wane ne hikima ne da Allah subhanahu wataala ya tura masa kawai a kwakwalwarsa wata basiran Allah ya baka shi kenan ka tafi kenan a duniyan ta kuma in ka ci sa'a in ka yi na lahiran a lahiran sai in baka yi sa'a ba amma dai wanda Allah ya ba shi hikima to babu hikima kuma da kai fahimtan ira fahimtan fahimtan addini fahimtan lahira fahimtar cewa akwai sakamako na lahira to wannan shine babban aji ka shiga aljanna har abada ka ka dawwama da rayuwanka ta zama mai alheri har abada arzikin lahira shine arzikin duniya na kwana nawa ne na lahira fa to ba mai ba kowa ne zai fahimci cewa ya tura kayan sa lahira ya fi fahimtar ya ajiye a misali yanzu wannan dattijo wani ya zo ya ce sannan ya kashe kuɗi bai yi masallacin juma'a ne ba ba haka ba yanzu inda a ce lojin lojin yana miliyan nawa zai samu to in wani ne zai fara calculation sai ce ai yayi fara to kashi nan dai shi a tunanin sa to kaga kowa da ba kowa ne Allah ke ba shi basiran yin abu don Allah mafi yawancin mutane suna lissafin da za su samu kuma sun samu ba amfanin su zai tafiya za su yi su barki su je lahira kuma ban ko ba su da shi wanda Allah ya ba shi hikima ya ba shi alheri mai yawa wa ma yazakkaru ba wanda yake wa azuwa illa ulul albabi sai ma abuta hankula masu kyau sune idan suka ji wa'azi sai su amfana da shi sallallahu alaihi wa sallam wa karim ana nan da rayuwa da